اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عبدك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan wa Allah wa da kuma ji godiya da ba mu yi har kwana ta da lafiya da ba mu damar addu'a a wannan mahallaci mai albarka domin gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma yau ka addu'a wannan sura wato wasan fatu saffan a yau karatun ya zo wajen wata karatun namu ya kawo wajen abin da ya shafi alƙiyama da abin da ya shafi azabtar da kafirai da Allah mai zagin aljama ya bari na yi zagin aljama to an taru ga musulmi ga kafirai za a ce a yi karo daban musulmi ga wani daban kafirai ga wani daban musulmi san uku ne gaba da ran kiyama kafirai san mu ɗari da goma sha bakwai kowane tsawon tsawo ya kai shekara shekara goma wani kaurin da wuri ma ya da zai shekara goma da wani da ya ce uzurul ladina zalamu a ga malaiku ya ku malaiku ku tattara wanda suka zalunci zalamu an fi zama bishirci wanda suka zalunci kan su da hada Allah da wani a wajen bauta wa zawajin da abokanan tarayya da wannan dauki ba na aure bane a nan wannan daudu na abokan mulmin ne daga cikin aljanu wato shekani wanda suke haduwa suke botan doro ta harbe a ce a haɗa mutane masu botan doro gazon su da matan su wannan a haɗa da aljanu masu botan doro shi ne wa da wajen su ma mazan su da matan su ba ma sani ya budu da abin da suka muna bauta min dunin layi wani Allah ai hada kuma kan dama ta ku da annasu wal nijara wata wajen guda ce na layar a mutane da zuwa ku wa hadurun a kuma lafi ku fiye da su wato ku kora su ila siratin da zini zuwa hanyar guda da zikin na da hanyar guda ya kora ku da zuwa hanyar guda ana da biya da zuwa kan hanyar wuta sai a ce wajen ruhun a tsaye da su gaba daya za a tsaye da su inda siradi a lokacin ƙetare siradi ana kan siradi siradi gada ce wata ke kan wuta ba irin gada duniya da ke kan ruwa ba wannan gada ce a kan wuta kuma dole ne suka ligadan mutan da ya ba da mota ko jami'a a kan kafa da ake ko ji biyar da hannun zai ya ba da hannun balle zuma da wani in ka auna da irin gadar da mai kai da za a duka wata gadar mota kuku a kan ba su gama faɗin da to wancan gadar allah gafa ta malamar za a ɗora ta akan wuta gadar gaba ɗayan da ba da bi kaurin gashin idanun mutum nan ma gashi fili daya a idan mutum ka fiyo gashi fili daya in ka duba shi haka to gadar sarati ba da zaka kuma duk halitta za ta fi ta kai ba za ta inke wannan kare ikon Allah a haka ma kuma duk mutum ake ba cikin da kowace gina da a haka ma akwai wani abun da hadisi ke gama ana kai da kalali ya yi kama da kujiya daga kan ana gida daga cikin guda sai ya sun ci a kafar mutum wanda aikin da bai kyau ba a dina sai ya lumi ne ya zo ya ja mutum mutum ya ja ya tuntuke na mutum da ya rike da daga nan mutum ya ji tsoron abu ya kore shi ya ala ya ka ta kama jikin da zai iya yi ni dai a ya ga alama da ya ji abin ta ga ta bar masa ya gudu da sauran ba haka wannan abin da ya dinga ya ga mutane annabi ga ko wanda zai zama duk da ba inda abin da ya gune ba kafin ya tsallake wani kamfani ya ma fada kamar da bai risala ba na cikin tabi ba nufin ƙaurin auren abin biya a malibu wasu mutanen tuntuni aikin da suka yi ya fara da cikin ganan sun ba ta ga ko ina muwa wasu mutanen kuma kafin nan ma lokacin da ake jaye-jaye da wuta in dai ƙara ne su fata shi wanda ya fara da zai dace sai wuta ta lafiya wannan na gudun sabi ni wannan Allah ya kiyaye ba za akwai mutane ne sun ya ce ba za a auna aikin su ba a nan ya sai ya ce ne kudi ina nuna na ake kan wuta daure shi ba ya ce mana ne ki ba ba dan bai sai ka rawo an aure ba amma hukunci da kan je ba inda za a duba a ce ya kara ka rawo Allah ya kiyaye to haka wasu abu da sun ba abubuwan ta ba saboda mugun aikin da ya kai an riga an ɗaure da abu da in fada shi in aka ɗaya da zuwa kan sarari a ce musu innan wata ulun za a yi musu tambaya an jami'i a kawali duk abin da mutum ya faɗa a duniya ya maimaita abin da aka faɗa da aka ko gaban sarki aka je aka je ka faɗi abin da ka faɗa ka ga ko magana balle in ka san ba mai kyau ka faɗa ba da kaga ta ba wa ba ali da ayyukan su su faɗa idan suka marmada wa ya ƙa'an lahun taubikan sai a faɗa musu magana domin ana tuhumar ku a ce malakun la ta nasarun a wani ya an shiga cikin hali mawuyacin hali ko babu taron dangi nan ka dai ba taron dangi suke musulmi ne abu an zuga ya zuga mutane to a ce a yau kuma ga ji an shiga cikin tsanani na an shiga cikin wahala ya ba za ku taimaki juna ba na to sai a ce wa kafirai bayan an musu tambayoyi domin a kure su duk abin da kuka faɗa ku faɗa yanzu a ji ai a duniya kun ta faɗe-faɗe suna gaya an duk wani da ba su kamata ba to kuma da yanzu a ji abubuwan da kuka aikata kuma ku aikata kuma da yanzu a ji sannan a sake gaya muku ta magana ta zargi ma alaikum la tunasaru me yasa kuma ba za ku taimaki juna ba la yanzu ba ku kun ba da wasu ba za ku taimaki wannan ku ba da halikun fi duniya in yi da ku saba yi a duniya wai ƙawar lamu zai a ce mu bal wane su kuma ne yawon wasu a yau mustaqbiluna sun sallama yau mun kaduna sun miƙa wuya adillahu suna walakantattu sun sallama sallama da ba za ta yi amfani ba ba kula ba sun ala ba da ta halin sai su turkanci juna suna tambayin juna ya kalawa muna suna zargin juna ba ne ko kuwa da mana tsayen nan manya na ganin mabiyan ne suka ɓadda su da san da kuke jagoranci ake abin ya a taka musu girki mana ce ba a yi dama in ji wanda ake bi manya ke mabiya na ce a kudin mugayen jagorori dai ba don ku jama kan mummunan hali ba ai da mummunan mana kirki ai me ya hada ku jama su kyakkyawa ya talawa mu suna zargin juna idan ba allazina tudu min allazina tabu wa la'ul azaba ala ce nan da za a yi tawaye wai gaji a lahira sarakuna ne ke tawaye da kuma talaka ne ke tawaye na zanga-zanga in ya ji an masa matsin kalangu a duniya yanzu in can manya sun ji matsin kalangu su ne suke tawa wa ai mu ba sarakunan ku bane a'a duk ran ku yi da aka bari a duniya wai ai mu ba shugabannin ku bane mu ba yau ai kaza kaza suka ji ha'a da a koma duniya ma a gani ga irin tawayen da za mu alaƙa da wannan da ya duka aikin wanda aka bin da masu bin duka da na sani duk da na sani da na sani kuma a duniya ma batta da daɗi bale a lahira Allah ya kiyaye mata mun ƙadu na zilla ta gani suna zargin juna wai ta kasa nuna suna jayayya ƙalu suka ce ai mabiya minhum a cikin su da matabu ina ga wanda aka biya inda kun gudun da aduna na an nemi ni wane ku ne mugayen mutane mugayen shugabanni ku ke zuwa mana ta gefen dama dama ma'ana mutum ya tsara tsare tsaren da za ka yi ka ya lalame ka ya tsara ta a cikin ƙarya yake kuna zuwa mana da dama kuna tsara mana karya ana ji hakan da ji kuna na manu da gefen da in kun zo kun tsara mana za mu amince muku wannan shine abin da kuke aikata mana ke wannan abin naku shine ya sa wato ba ku ɗora mu akan gaskiya ba mu ga muka muku biye akan haka halin mai halin gaji a balba mu bane lam ka kono mu'minina ku dai ku bila ba ku da imani ai muna tare kuma ku imani ba ku bi mu ba ku kuma ku bi mu to ku ce kuma ba ku da imani kawai haka za ku ga mu in ji biya kawai da kanun ka gani suka ce wa yana ma ya dukul irlalu minna Allah kuntum mu'minin da a ce ku mu'mine ne dama mun ga ba muka canza muku ra'ayi da sai kuke ruban da ku amma tun da ɗaya ba ku taɓa imani ba kuma yanzu an zo lahira inda kowa zai ga aikinsa ku ce mu muka bada ku wannan ba gaskiya ba ne saboda haka ba ba mai daga wa ma kana na alaikum min sultani ba mu da ƙarfi da iko shi ake kira sultani a kanku ba mu da ƙarfi da iko a kanku na ƙaharu kuma da za mu za ku dore alama wata ba a tuna a kan biyayyar mu bal kun tun kwamar ɗage ne ko dai mutane ɓata kurum yawa wari da mu da ku kan wajaji muna baje muka ta ɗauka baje muka je ku zo mu yi gaba kawai muka tafi amma ba muka wadda ba haka alaina ƙaunar rabbina so yau ga kinin da mu da ku jami'an gaba ɗaya mu kalmar ubangijinmu ta wajaba a kanmu bil azabi ta azaba Allah ya ce a gaya mana tun a duniya la'am la'anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'ina Allah ya ce ya rantse da zatin sa ranar gobe kiyama sai ya cika wutar jahannama da mutane da aljannu a ce wuta lim sal'at sun koshi wata ula halmin mazid ce ga shi ne yanzu ashe wannan magana da Allah ya faɗa a duniya da mu ne mu ne za a cika wutar da mu mu da ku manyan suna ga haka nan ga gaskiya ba mu gaskiya to ba da bai da ai shi ba za a san sauki ba ajama ina gaba da ina jami'a gaba da mu manyan da ku la za a yi wanda za mu ɗanɗana ku da nan da za a yi gonar azaba za mu ɗanɗana azaba لذلك القول da wannan magana ka gani wannan abin da za su fara ke a ga wai naku mun bada ku in naku na gawo mu da mun bada su ala da ala sai Allah yake bai annabi labari yake wa innahu yawma idin lalle ne su kafirai a rannan yawmal qiyamah da ranar alqiyama bil azabi mustarikuna za su yi tarayya da juna cikin azaba da manyan da ƙananan du'a ciki ake saboda dama ba ci ake gaba da a duniya haka alara ko ana cikin alaba gaba da ina ka zalika alaka mu kamar haka ne kamar na ma'al bi haula da muka aikata war nan naf'al bil mujrimin duk kafirai wasu waɗannan da zuma haka damu musu ayinu azibu damu azabar da su a tabi'a minu wal matabu'a me bi a cikin kafiran da wanda aka biya duk za mu hana su azaba in ji Allah innahu lalle ne su kanu sun kasance a duniya idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna in an ce musu la ilaha illa allah suna yin girman kai jama'a ku jaye kin gara wannan kalma mai girma fa kuna yin gili akan la ilaha illa allah wannan yawa in an faɗa ku ta kwane kwane to yanzu ga ta sami zuwa biyu ana magana wannan za a sa su a wanda me laifin ku ala ja'aduna lahirsu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna to nan da la ilaha illa girman kai suke Allah ya kiyaye mu jama'a mu dage mu zama ahli la ilaha illa allah mm ya kula suna cewa ai na da tariku aja adna yanzu mu zamu bar alolin mu ne li sha'irin majanun dan mawaki mai tafin hankali wannan kafiran maka suna faɗa mummunan magana suna dangana wa shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama ce ba za a haka su a ganin ku taba dodo kamar tabin hankali ne ba da ka'iban da dodon su sun saba ma wato kenan hankalinka bai cika ba to bai saboda haka akan magana annabi kam ba za su bar allolinsu ba sai ba ba ta gani to Allah ya kiyaye mu Allah ka ji idan ka dubi sallah to Allah ya kiyaye mu ka ji dai an ce a duniya Muhammad la ilaha illallah sai ki je man kai ya kulun suna cewa ai na da tariku aliyatna da tarin majnun inda mu ne zamu idan mu bar allolin mu dan magana kawai wani mawaki mai tabin hankali mu ba za mu yi haka Allah ce balbari ja'a bil haqq ya zo da gaskiya wa sadaqa al mursalin ya kuma gaskata manzanni duk manzannin da suka zo da la ilaha illallah annabi ya ce magana su duk shani eh alja wato sallallahu almursalina aljaina bihi wanda suka zo da shi wa huwa an la ilaha illallah shine ba a bauta kowa dai sai Allah la ilaha illallah nan shine bayan zikiri din Allah mu zikira Qur'ani duk zikirorin da ake yi wannan shine babba annabi ya ji abin ma kuka annabi min qawli la ilaha illallah babbar magana da na faɗa ni da annaba na firga na bo arki la ilaha illallah ba magana daga wannan magana madai mutum dai shekara 60 ko 70 yana kafir ai kaga ya tiya kafir ya bari kalma daya da niyyar zai mutum da kuma ya zama mutum har ga manta idan ya sallah ba zai zama mutum ba kaga da mai magana ya sallah musulmin ai ba musulmin nan ne sallah ba musulmi bane in ya karatu ko ba musulmi bane sai dai ya zo ya zo ya musulunta ba ya zo ya musulunta ana yin dole dai ya zo ya musulunta don zo abin da ya Allah ba su in ya haji ma ba musulmi ne Allah kuma ba zai karɓi hajin sa ba in ya wani azumi ma annabi ya ce da yawa mai azumin da ya shafi ma a banda Allah bai karɓa ba ku ruwan Allah da wannan to wanda sai ya zo yana son a bashi musulunci kuma la ilaha illallah a bashi a ce ya faɗa ko ko balarabe ne za a faɗa ba ya faɗa a ce ka san ma na sani to ka yadda na yadda to ya zama da ba saboda haka babban magana ce ina ko lalle ku kafirai da za ku azab al-alim masu dandana azaba mai radadi ne ko azabil alimi azaba mai radadi da ku dandana amma su zana ba za a muku sakamako ba illa ma kun tuna amalu sai abin da kuna kuna aikatawa shine sakamakon kowa abin da ya gani shi abin da ya aikata ne illa ibadallahi al-mukhlasin banda bayan Allah mukula shine wanda aka tsarkake don mukulli shine daban mukula shine daban wani daga mukulli shine lahu dina wani daga mukula shine wanda aka tsarkake mukulli shine kuma wanda suka tsarkake mu'mine kenan idan nayi munkadi azu da jaza'uhum bi qawlihi ulaika su da ga magobi ne su lahum rizqun ma'lum wanda abin da aka faɗa nan na kan wuta da kan duka na kafirai ne masu kin la ilaha illallah su ga mu'mine masu la ilaha illallah ga nasu nan shine rizqun ma'lum wani arziki sananne a cikin aljanna bokuratan wa akiyan gwargwadon safe da yamma tun da can babu safen babu yamma wakiyu ‘ya'yan itace ne na marmari za su yi kici kuma shi ne mayu falo talazzuzan kai abinda ake ci don a ji daɗi kuna ba don yunwa ba a jina ba a jin yunwa amma ana cin abu da yawa amma duk ci ne na jin daɗi lalai sai hatin ba na kiyaye lafiya irin na duniya ba ka san duniya kuma haka kwana biyu ba cikin jikin nan ba lafiya eh ana so a doki hanyar lafiya to ba haka ba shi jin daɗi ne ba don kiyaye lafiya ba lafiya kalau ba abin da zai faru don ba ci ba li'ana ahal jannati ka ga yana lena mutaga nuna an hibdiha sun wada a ga barin kiwon lafiya a jana ba a kiwon lafiya to ai ba za ka kira lafiya ba har abada lafiyar ta samu da har abada ta samu da har abada eh ga shi ba za a fita ba ba za a kwace abin ba abin ko ba zai kare ba ba za a mutu ba za a tsufa ba ma bale mu kaga ba kalka aje sadihim lil abadi tun lokacin da za a yi butan kafo a dawo wa kowa da ransa yan aljanna an kera musu bodi ne na dindindin ba kamar duniya da aka kera ma na kafin ba ka fara da rauni dan dan kwambi kadan shikenan karai dan karbi dan kadan shikenan kuma girma a shigo kuma a wargaje a to a can babu wani wa hum mukramun ana girmama su a cikin aljanna bi thawabil lahi da dan Allah subhanahu wa ta'ala darganka wa ta'ala da dauka fi jannatin na'im a cikin gidan aljanna na ni'ima ala sururin suna kan wasu kalan gadaje mutaqabili na suna kallon juna lara ba su kafa ba wani bai ganin kera wani to tsakanin mutum da iyalinsa ba irin duniya ba a cikin haka gari ya ya yi tsanani sai an sai an juya duk soyayya ko duk soyayya ko lokacin da haka gari an gwanda ana kallon juna to in aka gaji ba sai wani wanda la haka wani haka an ba juna baya to a jana soyayya jana ba haka garin da yake juyawa da su juya ko wani haka karin ya juya su duk inda aka juya su ko suna kallon juna ne duk inda aka juya su juna su ne ba mai kallon ɗayar wani wannan shi ne soyayya a jannatin ba za ta sahi ganin wani miji ba ban da kai ba laifi ne ta zama mazafara sai yanzu wata tafiya tana gidan gama an ta gama su kuri su ta a yanzu kan mara ko mata eh ta ga abin da aka yi wata na ce ba ne sallah kawai idan daga bahar har zuwa bana ba su kashe kamar sassa to wannan ko za ta ji da kashe kula na ya kaga matsala ko to a can ba haka da rubale ana kewayawa a kansu ala kullum minin kowannen su bai kafin da wani koko wani inawo bi sharabi ai kofi ake faɗa yanzu da ai koko aka sani ba san kofi ba ai kofi ake faɗa na zinariya kuma kofi ne kuma na zinariya yanzu kofin da ɗan azurma zai ja da za a same shi a duniya duk duniya ba mai arzikin kofi da na ɗan ajin zai ja ruwa da da alaƙar duk duniya ba mai arzikin yin ma'ini da wata kalan giyar da ba dafa ta aka yi ba idan ruwan kogi ke bulbula ya yi gaba aka idan ma take bulbulwa ta tafi a cikin kwariya iya ba a sha din kamar da wani giya ijari ala wajen lalle wanda yake gudu akan kaza yake gudu ka an harin ma ya kamar korama ta ruwa ha giya lahira take gudana bayan ra'a ko fari ke kal a da bayanan minan laban ta fi nono fari a madadin giya ne lazzatin mai daɗi lishari ne ga masu sha bigi lafi kamar duniya ka gida ta da giyar duniya wannan haka riya ta inda ke ita kan ba a zo lokacin sha tana wari tana tsami mutum babu wani sai kamshi kamshi da kamshi ko da daɗi lafiya ga wulun babu jibewar hankali a giyar lahira ba kamar yadda giyar duniya ake sa a ita tambele ba a can babu wani wala hu an hayyun zafo ba ciwon kai kuma eh ba ciwon kai ba irin giyar duniya ba wa inda hun kasu da su tsarki kuma a wurinsu a cikin aljanna suna da wasu kalan mata kasu da su tsarki masu takaita gani sun tsare ganin su hafi ta asil ayuni ala azwa jikin eh kaji inda ake kiki a can malam don kiji ma idon matar ka ma ba ma wani ya ganta ba ita ma idon da ma bai ga wani ba wani da shi akwai wani da aka wata kira da zai dan bada ya ba ban ta gani la yanzurna ila ga yadin ba sa kallon wani mazajen da huzuni su inda kunna saboda kowace an sa mata kyawun miji tana ganin ba mai kyan da yake ta kallo ma in ban da miji da balai da kallon ga ba irin duniya ba duniya ga mara gara to haka dai Allah yayi da je da duba madubi ne yi da zuwa ne ga nema kalan mu wani ni ne da haka Allah yayi tabbalin baka da kudi ga kuma ai ga ga ya biyu eh ga ga kiran ka bai mata ba ga ba kudi da Allah ya gani to sai dai ai hakuri kun ni ba da yara na ba ma ai ko wanda dai ban ga mutu ba wata ƙara dudu ba a dai amma da yayan mutum kuma wani lokacin da zaka fita ma a gida sai a je ka tsaya ka riƙe yayanka to wani da hakuri haka nan a to a duniya ke na kama wannan tukincin ba aljanna ma dan ga an baka dai amma ba su sha'awan wani ba su ganin wani ma sai kai inin kuma masu manyan idanu ka san yana daga cikin kyawun mace da zama mai manyan idanu da yin da aka zaɓi wani har zaɓi wanda aka karka zaɓi mai fici fici idanu an kwatanta kyawun mata da manyan iri ko ba haka ba yawa an ce suna da kauri uku suna da tsawo uku suna da fari uku suna da baki uku su ne mata wanda suka cika sharadin kyau ke in mace ba ta cika wannan ba to ba ta kai ba sai ta cika waɗannan shi ya abu la ya ce shi ba zai auri mata ba sai ta cika sharadin duka wanda ya fi wannan Allah ke ba zai auri mata ba sai ta cika wannan sharadin na mace tana da tsawo uku tana da kauri uku tana da fari uku tana da baki uku in da cika da kuma cika wani damu a ce ta nema saboda gata an ka samu karanta a madina sai wajen aka samu karanta an bi gari gari da samu a madina aka samu karanta kuma aka samu yar babban gida ɗaura musu aure kuma yi kwala ba zai da bayyana ai ba zurfi ba ya rabu ga wannan ma'aiki yana ciki sallallahu alaihi wasallam dokaji ba dan aljanna suna da manya manya idanu lisani hun lisani ha su kuma da kawawan idanu can idanun mutum yana daga cikin abin da zai fitar da kyan da ta fitar sat wato dan yana daga cikin a farare ukun da bakage ukun guda biyu a ido ne bakin ya zama baki irin bai da jaja-jaja farin kuma ya zama fari kal da shi ne ido ya kai koli kenan sai ga arga mutum da yawa maka samun irin wannan idanun ba ma kamar irin ya shiga a gansa 'yan ƙanana kuma an gada manya-manya a gabakin yara dan fari-fari ko a gabakin yana dan luhudu shi ke da idanu bai cika ba bai cika ba amma aljanna dan matan aljanna a komai ya cika an ce yar aljanna daya da za a leko ta a duniya ta leko kamar da mace take lekowa daga cikin ɗaki ko daga cikin gida za ta yi haska duniya ba hasken da duk ya haske duniya da za su kowo ruwa mara daɗi yawo ma saboda iya magana zai yi daɗi saboda za su rinka tsara magana wa miji ta kuma ba irin da duniya ba da ma da faɗi baƙan magana ba kai bacci baran ka je ba ba dan gana jirgin ba ban da ba da yau da ta yi gaba wanda kuma ya an sun ɗaure ku zai kai ya sun hala ku buɗe ya sun tanki ai dama an bibiya na dole ya masa duka alahira sau nawa ne tsohuwar ka za ta yi da za a kore ka ma Allah ko yake ka saboda yaran nan sannan kawo wani da cuce su sai ya koma ce uwar da cuce shi a yana haka a wani lokaci sai ya rike ta ko ba a jin daɗin zama da ta saboda renon 'ya'yan saboda da shi ya sha daɗi ta ga da zai amarya fa shi daɗi zai sha yaran fa za su gane kurkurar ya kwamma da shi ya sha wuya uwar da kafa kan magana don 'ya'yansa kansu ta gayyara wai ya zo shi suka suka suka rina tsohon lalle za a yi jima Allah ma'aiki ya ce an da shi kiyama ba wani mai laifin da yake wuta wanda har annabi da jafi da shi kai ɗaya ba sai ya waje ba sai mai saba da yana kare shi kaɗai ɓal duk wani mai laifi da kasar a duniya in dai har annabi ya sa baki kai dai kawai idan ka bata da Allah Allah ya hana nan ka baki kawai baka sani ba eh ko hana ma ku gamu yi mutu din mu yawa wannan sai dai haka amma dai har annabi ji a bari ai an gama wani ba an ce sai an baya takardar da a hannun hagu an koro shi ta gefen hagu al'arki kan hanyar wuri da ya lalace le ba kawai ya kama hanyar wuta ba annabi ga a duka nan kawai a je takardar a nan kai nan ya wurgar daga da kanan ku wurgar daga da ko da aje wannan ita ya san mu daga da mu ya san da ita dinan ka je ka gida jira ba ta ka dafa ka je ka samu gida ko da mata da kuma ka shiga ba a ce kwarto ba sai wannan Allah wallahi amma dai wanda ya je da wani da wani abu na iyayensa wala annabi sun yayi Allah lita annabi kai abu na riga na ran da girma na ai ko mu mutane na ga wani yanzu za a roƙe shi wani abu ko shi da ma ka fara rantsuwa ai saboda wani abu sai ka rantsa ma kuma sai wasu manyan mutane kana jin kunya su zo su roƙe ka kar da da ka riga kai rantsuwa sai ya ga za mu ka fara rantsuwa yadda za mu mu kankare rantsuwa to Allah zai ce annabi na rantsa da girma na yawa wani abinci zai ci da matarsa a ƙoshi duba ba ana ana jin yunwa za a sha duka ka cika ƙoshi babanka na jin yunwa ko mamarka na jin yunwa ai ka sai da aljanna kama da dadewa ka sai da ita kai yadarwa kai ma wallahi amana yawa ya zarwa kai da hama marka jikinta kake ci kada kake san nono ko nonon kana zuba jikin mutum bane shi kake ci saboda gada haka ma wani yaro an haɗa da kadar yake ci wallahi ya sha ya sha ji daɗi ya ce bari ya gwada ciwo ya gani ya gwada ƙetarsa kar ya ciwo kar yaro ne ya ciwo in ta buge bakin kuma bai fara ya kama fada dan me aka buge masa bakin ɗansa kar yanzu in ba da tsada da mahaifi ba waye za ka je yanzu ka miƙa haƙuri ka ciji nonon matar ba ku da kuma ka auna wannan gani mai tsakani da Allah sai ka ga zai yi ka lallaba ka je ka samu wani ka samu nonon matar ka cirga cire mai gidan yana da ai ba ma dan da za a yi bakan da zai dauko amma sai dan saboda ai wannan ya ci yadda in da ya duka in da ya duka wani hana ta zuwa ma haka ba kuma har gidan ma ka ba da yunwa sun sa ta gaya mana annabi yaqubu alaihi salamu annabi yaqubu nan fa shi annabi ne babansa ishaqa ma annabi ne babbansa isma'ila kuma annabi ne kakansa ibrahim kuma annabi ne sannan shi ma annabi ne sannan ƴaƴansa annabawa ne a jikokinsa ma annabi dubu hudu ne dubu hudu duk jikokinsa in an ce wani dan wani dan wani dan wani sai ya shiga gidansa ya wuce wani dan wani dan wani dan wani duk annabi musa an su dawuda an su suleiman duk ya shiga gidan ya kuma amma sau ɗaya ya ci abinci mai daɗi da shi da ɗansa suna dariya yi mutu ba kenan makwatan na maraya ya ji yunwa a gidan makwata a yi kuka Allah da kuma yi kuka tun da ba ku san mutu ba da ya yi duk annaba ne amma sai Allah ya shirya musu ce kawai a ganin su baban su baya son su kawai yuzu bai yake guda haka barku ɓata shi kawai wata kunu min ba da kawon salihi in dai baya nan wanda ake son kowa lafi sai ku shi ne kawon salihi na ai ba da wani nan karta ne ka zama mutumin kirki ba ka ɓanta mutum ne ka zama mutumin kirki ai ka masar haka ba ai ka ma san masar da haka ba gidan malam ka je gawa kawon salihi ko a son da ake wa ɗan'uwan naku son zai dawo kanku an daina ganin ka shi ne ba abin da suke nufi kawai suka fiye wannan abubuwa Allah ya ba su dama kuma suka fiye haka ne annabi ya kuma da yake kiran dabbobi ma yin magana da kuma kawai sai yanayi ma ya ba shi ƙaryar da za a zo a yi a ce kura ta cinye ɗan ma sai da Allah ya harka masa amma dai duk da ka Allah bai dai gama ganowa sai da kai kar ku je da shi kura ta cinye mun yaro suka je ba za ta ci ba muna nan da ya gaje ko suka ɓadda shi duka da suka je kura ta cinye shekara goma sha bakwai ba faru mai na kuka har idan zai dina gani saboda ya ci abu kuma nasa ne ba kuma nasu ba ne ba nasa ne amma dai suna da haƙƙin da kwasa da bai kan mutu ba Allah ya masa haka daga bayan ta ya gina koro mai tsayi in an yi abinci a gidan sai an hau an yi kuwa duk mai bukata a zo gidan Ali ya kuma ci abinci haka yake sai ya gyara ya gyara wannan abu to wannan na rana ɗaya na wannan bawa Allah ya zama masa haka kai kuma ka ce ba wanda za ka bai da yin wasu jakin warka da babanka ilhazar ma idan Allah ba ka dan wani abun da ake tsammanin kai kana a filin ka ya rubu to ma yanzu taimako ma ba lalle su maka ja da mara ko ko ba banka da wannan ɗauki ayan gata ne suka a ɗauki yana da shi a ɗan gata ne da yawa ka ake ai ba ma iyayenka ba ɗan uwanka ba idan kai wasa ta yi dalilinka sai ya rasa taimako in dan abun da za a je makon bai kai kowa ya samu wata abu zuwa na zuwa ne wani ga aika kan dan wanda abu ne dan wanda abun da yake nan dan wanda kyauta dai ma ya masa ayyukan nan magana ta kare balle iyayenka saboda haka a wala da kullum ma kuke idan mutum iyayen suka tsufa suka yi bayan gida inda bai kamata ba wala zai kwashewa ba ya zo zai kwashe ya za a hannu ya rufe hancin ka sai jiwari iri ana da masa lahira za a hukunta shi kai waye kenan za ka zo da mahaifiyarka hanci ko babanka a ina ne baka musu kaji ba kamar inda baka musu kaji ba ta wannan ce saboda haka da Allah a kansa kaji yan aljanna mata yan ba ta ganin kowa sai mijinsu suna ganin mazajensu sun fi kowa kyawu a halittar Allah inin kuma suna da manya-manyan idanu kuma kyawawan idanu ta annabin na bailun kai ka a ce kwanji mina ne ma maka nunin wanda aka boye shi idan jimina ta koyi da kwanta a kai ta sa gajin da ta koyi kuda ba da samunsa in an hango shi daga nesa tofarinta ya fi kyawu a kan an bar shi haka a fili to kaga haka yan aljanna suke yan aljanna haka suke lokacin ko muna ga za mu dakata a nan in Allah ya ba mu iko gobe mu tashi akan sauran kisan nan ta ahalin jannati domin kisan ta dan tsawo Allah ya gafarta mana ya gafarta a iyayen jama'a mu kula da iyayen mu mu kula da yan uwan mu wanda yake da iyaye ya kula da iyayensa dan da iyayen suka gushe ku kula da yan uwansu da ƴaƴayensu abinda kai musu ka samu iyayenka a wurin ka samu abin da ake samu na hidimar iyaye a jikin yan uwan iyayenka eh ka san wata ka wani ya zo yana koyi da mahaifiyarsa a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama an tambayi manzon Allah an ce ya rasulullahi hakkin da kake gaya mana na iyaye wannan mai goyon jatu masannan a bayan sai kai da inda ta ga dama shi kan ya kai annabi ja ai a ɗari bai ɗaya ba a cikin ɗari bai ɗaya ba amma Allah zai ba shi lada mai yawa akan wannan abu kaɗan da yawa mahaifiyarsa sai mu dage mai abin da za a gansa kaɗan din Allah ya ba mu mai yawa a kai da abu dai mun faɗi dai ta dai cewar har yi kuma mutum kana ci don kana shan nonon jatumar ka kuma jikinta ne shi ma galiba da ake shan nonon da zai da rinka ramewa kaga duk kayi wannan aikin ba ba kai ga kayi wannan yawa sannan ai ba a faɗi wani ba ba ta fi zauna a cikin cikinta gashi ɗaya idan aka haɗiya ƙarshe a yawai ko ba haka wani sai wani bai haɗi a manyan gashi abinci mahi da aka zuciyarsa ba haka ne amma kai ka zauna kanka da gashi dukutun kamar ɗan jaki kana cikin jatumarka ka rufe yadda za ta yi ta zo da tsoron yawo to za ta yi kofo ne kana ciki abin da kai tsakar damuwa ba ka jin gumi ba ka jin dare duk wani abin damuwa duna ba ruwanka an maka wannan fa saboda haka kuna iyaye idan sun rasu a rinka musu addu'a da nan kuma ana musu addu'a rage wa iyaye addu'a ma yana kawo talauci in ka kula da iyayen kan Allah ya fushi da gaji da abin da karfe ya kare ka gan samu nan ka kula da iyaye sosai tun da ran a ba su abinci a ba su sutura faɗa musu magana mai kyau a dinga zaunawa ɗan lokaci a wurinsu su ganka su ji daɗi amma wani a waje ta fara da mutane in ya shigo gidansu kuma kaman bujimi cin cin cin cin sai ka ce wani kalal eh baya fara wai to wa kake wa barazana uwar ka ko ban wannan kurkure ne babba wani lokacin ka zo ka zauna su ganka ai su kallon su ma ibada ne iyaye kallon su ma ibada ne kallon su kadai ibada ne su ganka su ji daɗi amma ba wai kawai ta suna ta wahala a kanka yanzu ka zama yi ka gudu ba in kana so ka gano wani abu daga iyayenka sai ka lura da mutum idan ya shiga cikin duniya Allah ya sa bai zauna a garin su ba ya shiga cikin duniya wani gari ya je ya zauna idan ya zama yana harkoki ko duk garin ba mai kudin sa ba mai tambayar iyayensa ba wanda ya damu da ina iyayensa amma daga ta baci ga wata jinya mai tsanani ta catume ko wani bala'i sai a ce ina ne garin sunan mai zai da garin iyayen ake nema a ji a jirgin mu suna yanzu bai da amfani da san da yake da amfani ne kowa yana so amma yanzu tun da babu zai iyayensa wannan kada ya yi jimuwa je wallahi ba in an je kuma ko ba a same shi ba yan uwansu za su karɓa ba ko an samu iyayen sun mutu wallahi yan uwansu za su karɓa saboda aikuwa saboda haka da Allah mu kula da iyayenmu sosai suna raye da bayan sun mutu domin su samu rabo a lahir Allah rabanta da mu da rabo mai yawa mai albarka mai amfani albarka mai zana fatiha salatu fatiha Allah ba mu lafiya zaman lafiya da wadata albarka annabi Allah dauke mana kuncin rayuwa da kuncin kabari da kuncin matsayi a lahir albarka mai zana fi da lahir اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما بين الأسباب والناصر ناصر الحج والصلاة لا وصلاة المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار دينه وعن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين